بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yanzu haka muna safiyar lahadi tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na shekara 1443 daidai wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 33 cikin jirgin karatukan tafsiri da ake gabatarwa ga 'yan uwa mata a wannan majalisi na mai albarka na darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarka road gaskari a zaria kaduna state nigeria taken karatun shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji a in ba manta ba muna tafsirin kin sotul kafi a inda a makon da ya gabata mun kwani akan aya da allah ke umartar manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا معنى الله نأمرتر من زن الله صلى الله عليه وسلم abin da ya faru kan farkon sura kada ya sake maimaituwa kuma bai cin haka ba ma shi manzan Allah ba umarnin ma yana ketura zuwa kanmu gaba ɗaya ya ma fi tasiri a kanmu shi ne mu yadda da ƙaddara Allah cewa mu sani cewa mu ‘yan adam muna da gajiyawa da haka duk abin da za mu yi to mu nuna cewa mu nuna gajiya mu gaban ubangijinmu ba wa gaban mutane ba fa gaban ubangijin ka nuna cewa eh kai gajiyye ne da haka kano ka zuwa gare shi ce insha Allah duk abin da za ka yi ka hada da faɗin cewa insha Allah amma idan ya kama ya zama kamanta ba ka ce insha Allah ba ga wani abu da ka ce za ka yi to babu laifi in ka tuna ko kuma umarnin da ya zo shi ne in ka tuna sai ka isa ka ce insha Allah a lokacin da ka tuna ɗin ina fatan an fahimci wannan abu Allah kuma shirye da mu dura mu akan daidai sai dai fa idan aka samu insha Allah ka tasha bamban da abin da ka rika misali na ce sai alƙawarin ce zan yi kaza ina fatan fanci wannan abin kun gane idan ka ce insha Allah idan baka wannan abin ba yana dauke yana dauke maka laifin zunubi amma idan baka ce insha Allah ba zirbi zai zauna a kanka ina fatan fahimta ko rantsuwa kai in kasa insha Allah a ciki to ta zama ka kariya a cikin al'amuranka insha Allah ta'ala Allah samu dace yau za mu tashi a ta gaba inda Allah ke cewa labisu fi kafin salasa mi'atin ko bismillah mana
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا na'am to masha Allah masha Allah ce wa labithu fi kafin 300 wayannan matasa ashabul kafi sun zauna a cikin wannan kogo nasu 300 shekara 300 suna bacci 300 sinina shekara 300 suna bacci wazdadu tis'an har suka ƙara shekara tara ma'ana zahirin aiki na sun baccin shekara 300 da nau kenan da tara amma wasu malaman suka ce wasdadu tis'an din nan ana nufin idan aka lissafa da lissafin kusan lissafi ya sha bamban mu musulmi muna lissafi da wata ne ko sauran duniya kuma suna lissafi ne kaɗai da rana da aka lissafin rana ya sha bamban da lissafin wata lissafin rana talatin talatin ake kirgawa rana talatin shine wata daya rana talatin wata daya amma lissafin wata fa ana samun ya cika ana samun nukusani don lissafin wata wata ne na kamariya lissafin kamariya suke cewa shine sai zama in ka lissafa wancan shekara 300 daidai to in ka fidda wannan nukusani na watannin kamariya din shine zai baka shekara tara kenan sun shekara ɗari uku a wannan kogo suna bacci in an kalle shi da lissafin mai kenan shamsiya lissafin rana rana kenan idan kuma an kalle da lissafin kamariya lissafin wata sun shekara nau kenan ɗari uku da tara daidai ina fatan fahimta wannan wasu malama ka zaba akan haka wasu kuma sun tafi akan ƙari shekara 300 dai da tara suka yi a wannan kogo din wallahi alam ta Allah ce kulillahu a'lamu bima labithu kace da su Allah madaukakin sarki huwa a'lamu bima labithu shine mafi sanin abin da suka zauna adadin zaman da suka yi to ina fatan fahimta to kun ga in an ce kulillahu a'lamu bima labisu Allah ne mafi sani daga zaman da suka yi to ai can kuma yanzu ya gama gaya mana shekara 300 da nawa da tara kun fahimta sai zama kenan kulillahu a'lamu bima labisu cewa wannan amsa ce ga suwa kenan su ahlul kitabi da suke musu akan cewa wannan sun zauna shekara kaza ne wanda shekara kaza duk da Allah bai kaito mana asalin ja'in jansa akan adadin shekarun ba amma wannan tana ishara akan cewa su ahlul kitabi suna da musu akan shekara na wani matasan suka a cikin wannan kogo din ina fatan fahimta to shine Allah sai yanke magana cewa a'a shekara 309 ne kun fahimta don haka kada a saurari kowa a ƙarjin magana kowa a wannan maganas domin allah maɗaukakin sarki shine mafi sani daga abin da adadin zaman da suka yi ina fata kun fahimci wannan abin wasu kuma sun ce a'a kulillahu a'lamu bima labisu din nan tana komawa ne tsakanin su ashabul kafi da komawa su sarasa a wannan kogo din zuwa rayuwar zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasu ka ce to wannan ɗan zaman zuwa zuwan manzan Allah shi ne aka samu shekara ɗari uku da tara ina fata kumfanci wani abu shekara ɗari uku da tara wasu kuma suka ce a wai sun zaman da suke a cikin kogon shi ne na tsawon shekara ɗari uku da tara bayan sun farka daga bacci kenan sun ƙara shekara ɗaya kwaya wani ma suka ce ai yanzu ma suna nan da rai maganu da gashi na imamun ƙurbi ya tara wasu maganu da yau a ciki waɗanda dukkansu ba rage ma ko ɗau dukkansu isra'iliyat ne in an ce isra'iliyat a wajen tafsiri shine amso labarai waɗanda suke da alaƙa da wasu tarihe-tarihe a cikin ƙur'ani an so labaran a hannun ahlul kitabi ma'ana yahudu da sara za ka ji ziyadat da wasu waye ga sanar a cikin wannan abu da haka malaman tafsiri sun matsoratar sosai wajen mace da gaikaito wato hikaya ta ahlul kitabi wanda aka mutu suna isra'iliyat a cikin tafsiri yau da aka ji wasu abubuwan mamaki gaba ɗaya wanda suna buƙatar hadisi ne ƙarara wasu ma'abubuwan sun saba wa abin da ke cikin nassin ƙur'ani ɗin zahirin abin da ƙur'ani faɗa a nan wajen shine waɗannan matasa sun yi bacci ne na tsawon shekara 360 a da shida da tara ba yana magana cewa daga lokacin mutuwarsu zuwa lokacin manzan Allah ba ne wannan duk ba a yi wannan matsalar ba ina fatan fahimta Allah samu dace su kuma wannan bai cika zama akwai mu'ujiza a cikinsa ba ina ba amma cewa sun bacci na shekara 309 to babu shakka wannan akwai darsa masu yawa a cikinsa shine ina mutanen suke cewa in an mutu ba za a tashi ba ko kuma in an mutu ranar kiyama rai ne zai tashi banda gangan jiki kun fahimta to wannan abin da Allah ya ahlul kitabi ƙarar yana bayyana da yawa mutu a sabul kafi ƙarar yana bayyana cewa lalle in kin mutu za a tashe ki kuma an tashi tashin nan za a tashe ki ne da gangar jikin nan taki kake ce to an ce zan zama ƙasa tsutsa za ta sharba don haka ne tsutsa za ta sharba ɗin kuma za ki zama ƙasa da za a binne kin nan da shekara goma watakila ji haka watakila ba za a ga komai ba kin zama ƙasa ɗin amma dole abu ne mai sauki wajen Allah lokaci da Allah zai ce kun fai kun ne kawai shikenan mala'ika na busa kahon nan kun gane kawai kowace ƙasa ta koma inda take ne kawai kowa zai tashi haka shikenan don haka kaga akwai ilimi mai yawa wajen wannan aya cewa lalle ilallan ga misali na fili wanda zai taimake ki mu dai musulmi ba ba mu da shakka ko cewa in an mutu za a tashi kuma za a ta jiki kuma za a hisabi mu mu da shakka akan wannan abu in ga gauna wannan to gaskiya musulmi musulmi ba musulmi bane gaba daya irin wanda ya je wani abu tun buga mai kai ne kawai amma dan musulmin arziki na da iman cewa in an mutu za a tashi da haka ma kaga muke sallah da haka ma kaga muke azumi ko ba haka ba yanzu nan kowa watakila ko ɗara goma farfesun kenan kin haƙura da shi kina kallon shi yana ƙanshi me yasa kika ɗan haƙura da shi saboda tunanin za a mutu za a ta kina fatan wani abu a can gaba to kafiri ne kawai ke tafiya gashi nan kai tsaye ba haka cewa sun kwana wata ɗarin shekara ɗari da tara ba shakka dalili ne akan cewa za a mutu kuma za a tashi zalin don haka Allah faɗawa cewa liya'lamu anna wa'adallahi haq wa anna sa'ata la raiba fiha juma na fatan kwanci wannan abin Allah sa mu dace da haka Allah ce qulillahu a'lamu bima labithu Allah ne mafi sanayya daga adadin zaman da suke a cikin wannan kogo din a bar maganar su alkitabi din kenan lahu ghaibus samawati Allah shike da gaibin samai wal ard da kuma abin da ke ƙasa wato sama da ƙasa gaibin ta yana hannun Allah madaukakin sarki ne kenan wani alkitabi da ke kwan bayyace abubuwa din cikin gaibu suke kamar da Allah ce rajaman bil gaibi a gaibu suke magana kawai absir bihi wa asma wato ba wanda kai Allah madaukakin sarki gani sannan ba wanda kai Allah madaukakin sarki ji wannan suna ce dake sigatu ta'ajjub ina fatan fahimta ana hau kenan ma'anar shi shine absir bihi ba umarni ake baka ba cewa ka kallo da Allah kai ji da shi ba a'a abinda ake baka umarni a fasara mafi rinja shine shin waye kai Allah ji wa kai Allah kuma gani kun fahimta babu wanda kai haka idan wani ya faɗi wata magana ta zo kuma sai ya zama ga ta Allah akan abin nan dole ya waɗi da wancan din dan ba wanda kai Allah ji wanda kai Allah gani za ku fahimta wani abun ko sai mutum mai dindimi kun san dindimi mai gani da ƙyar da ƙyar haka da mai gani fas sai yamma ta yi da rana ma fa dindimi yake kallo kun fahimta to yamma ce sai aka zo ana musu sai wani yake cewa ai wannan wannan dirkokin da ke masallacin nan guda kaza ne mai gani fes ya faɗa sai mai dindimi yake cewa shi kuma yana ganin kaza ne magana wa za a musa ciki mai dindimi sai dai mahaukaci ya shi mai gana mai dindimi ko ba haka ba amma mai hankali kalli mai gana fes to shine a man misali da ke buga muku in ya zama ahlul kitabi sun ba da magana kaza sai zama ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya zama saɓanarsa dole a waje ta su ahlul kitabi a ɗauki ta Allah maɗaukakin sarki domin Allah shi ne mafi ji kuma shi ne mafi gani yawan na fatan fahimta sannan wannan aya kenan tana karantar da mu cewa Allah yana da siffofi na ji da gani ina fatan fahimta tauhidul asma wa sifat da ake ta faɗa cewa Allah yana ji kuma Allah maɗaukakin sarki yana gani Allah ba makaho ba ne Allah ba kurma ba ne kamar yadda wasu 'yan bid'a ke faɗin ma'anar wannan magana ɗin cewa wai ba za a ce Allah na ji ba ba za a ce Allah na gani ba wai in ka ce Allah na ji ka ce Allah na gani wai kamar da Allah mutum kenan to mu dai musulmi har ma waɗanda ba musulmi ba a duniya idan aka ce masa Allah na ji aka ce Allah na gani tsakanin da Allah akwai wanda yake jin wani kaikaya zuce shi akwai wanda bai fahimci wannan maganar ba wanda bai fahimta wannan maganar har yara ma suna fahimta eh yanzu wannan yaran da aka tambaye da za su yi wani abu rashin gaskiya idan aka sami imani ake zace kai wani hankali Allah fa na jin mu ko ba haka bane ba ko kuma Allah na ganin mu to a wace aya ya karanta fitira Allah ne halicce shi da wannan ilimin cewa ya yadda Allah na da siffofi daga cin siffofin na Allah shine akwai ji akwai gani da sauransu ga sunan da yawa Allah ya ba labari amma abin mamaki sai mutum wai yayi karatu yana da awai ya haddace Qur'ani ya haddace kaza sai ya dawo kuma yana musun abin da tunda aka halicce shi yake akan shi sai ya dawo yana cewa shi bai da Allah na ji ba bai da Allah na gani ba bai da Allah na da siffa kaza ba wani ma saboda sokanci na gaba ɗaya zai gaba ɗaya ma Allah bai da siffa wannan masu zuwa makaranta a cikinmu za su fahimta wannan maganar don mutum bai zuwa makaranta zai ji abin wani gwangwargai saboda a cikin tauhidi muna da kala guda uku akwai tauhidul uluhiyya akwai rububiyya akwai al-asma'u was sifat shi ne kaɗaita Allah a wajen sunayensa da siffofinsa ina fatan fahimta ma'ana a sunan Allah da siffofinsa shi kaɗai ke da irin wannan shi ne tauhidi yanzu da aka ce Allah na ji ba wanda kai shi ji Allah yana gani ba da kai shi gani me ake so mu imanci to wannan ji da ganin Allah irin nashi ne shi kaɗai wani ɗan adam ma bai tarayya da shi ba Allah sa kun fahimta yanzu kaga jin da ni nake da ke wanda kike yi ba irin na Allah bane yanzu a yadda muke dinnan ina fatan fahimta abinda muke iya ji shine abinda ke kusa da mu amma abinda kika baro a gida ba za ki ji shi ba yanzu yaran ki suna can surku mai suna dambe ba za ki ji ba ba kuma za ki gani ba haka ne ko ba haka ba kaddara kin manta kin bar tukunya kan gas su tana da tana can ta dauja ko da gobara za ta yi tunda baki wajen ba za ki ji ba za ki gani ba irin jin mu kenan takaitacce ne dan short very short haka yake ganin ma iyakacin zaka gani kawai amma jin Allah da ganin Allah ya sha bamban shi Allah inda zaki shigi akwai inda zaki ji karkashin kasa ki haka kasa daya ta biyu ki kai ta bakwai ke da kauki ce zo wata gulo ba na so kowa ya ji ko ba haka ba sai ki je can ƙasa sai ku raɗa ki kama kunanta ki raɗa mata magana za ki raɗa mata sai Allah ya ji kun gane sai Allah ya ji wannan magana da kuka yi amma duk duna irin wannan ba wanda sai ji wannan magana da kuka yi haka ne ko ba haka ba to hata irin da kuka yi abin sai Allah ya gani to irin wannan ganin da irin wannan jin Allah kaɗai ke ci ina ba ta fahimta ba wanda ke shi sai Allah duk da kire mun samu sufaye suna cewa wai waliyan suna da shi Shehu Nasir Kabar wani malami ne a Kano yana waka cewa wai zaman ka zaman bagadaza ko ko a Kano ko wai kana wai kana zama kana zauna a bagadaza kun san bagadaza ai ko kun san da bagadaza ta Iraki mana iraq can ƙasar larabawa ɗin nan wai kana bagadaza bagdad iraq ko a kano kana zaune a kano wai shehun shi abdulkadir bai hana ya ji ka ya ganka ko a ina kadai kake bai kamata sa ba ina ba ta fahimta to wannan abun wannan maganas gaba ɗaya ta kore tauhidin mai inta domin irin wannan jin da irin wannan ganin ƙarya ne ba wani mahaluki da ke sai Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta idan ka kudurce cewa ga wani mutum na da irin wannan jin ko ganin to wallahi ka shirka da Allah madauki ya dauki haƙin Allah ka ba wani jona fatan kun fahimci wannan abu to tauhidul asma'i was sifat yan wa abuwa ne mai fa'i da yawa wanda kuma daga cikin fa'idan muke samu akin tauhidul asma'i was sifat shine muna samun yaqini muna samun karfin imani muna samun daman biyayya ga Allah idan ya karfafa a zuciyarka cewa duk abin da kai Allah na jinka duk abin da ka gani Allah kai Allah na ganinka wannan zai taimaka maka jin biyayya ga Allah wajen kare dokokin Allah ba za ka samu karfin gwiwa ba domin ka san akwai mai ganinka kuma zai maka hisabi akai Allah shi yayi don haka Allah ke cewa asmi' bihim wa absir bi ba wanda ya fi Allah ji ba kuma da ya fi Allah madaukakin sarki gani malahun min dunihi min waliyin sannan su mutanen kafi din nan malahun min dunihi min waliyin ba su da wani majibancin lamari in ba shi Allah din ba shine malahum min dunihi min waliyin ba su da wani majibancin lamari in ba Allah ba ba su da wani masoyi in ba Allah ba haka nan ma ba su asabul kaiba dukkan mutanen duniya malahum min dunihi min waliyin ba su da matimacin lamarin in ba Allah maɗaukakin sarki ba sannan wala yushriku fi hukmihi ahadan shi Allah maɗaukakin sarki baya tarayya da wani a wajen hukuncinsa wala yushriku fi hukmihi ahadan domin fa'ilin yushriku sai zama Allah huwar fa'il a nan wajen ai wala yushriku Allah fi hukmi ahadan Allah bai hada wani ya tarayya da shi a cikin hukuncinsa alhukumul kauni wal hukumun shar'i akwai hukunci kala biyu akwai hukunci na kaddara da Allah ya kaddara Allah bai sa abin nan Allah ya halice ka gajere ko dogo ko baki ko balarabe ko ba menene ko mai talauci ko mai arziki ko mai menene wannan hukunci ne kauni kadari to ba mai hannu a wannan abin yadda kika kidin nan ko to haka Allah ya tsara ba wanda ya sa hannu a ciki ba mai iko akan wannan abun Allah bai tare da kuwa wannan abun ba shi ne ake ga hukunci ne kauni kamar zo mu nan makaranta adadin wanda suka zo su ne Allah ya kunta a kaddara su kaɗai za su zo to ba mai tarayya da wannan Allah a wannan hukuncin nasa wa hukumun shar'i hukunci na shari'a kuma shine halassawa da haramtawa ba mai wannan ikon duk duniya sai Allah maɗaukakin sarki ko da kun samu wata gwamnati ta halasta ko ta haramta aikin banza ta yi ita ma gwamnati za ta gaya ma gidansu ta je rana za ta haɗa Allah maɗaukakin sarki Allah sa kun fahimta yanzu kun ga misali a hukuncin Allah mai hukuncin shan giya hukumu shar'i mai hukuncin shan giya haramun eh mai hukuncin cin nama alade haramun ko mai hukuncin ƙarya haramun yaudara fa haramun ko cin alade fa cin jini duk menene wannan abauta wani wanda ba Allah ba mai hukuncin shi haramun to hukuncin Allah kenan a shar'i ya shar'anta wani abu duk haramun ne to amma mai hukuncin shan zobo in an sha ruwa eh zobo mai sanyi mai hukuncin shan shi halas ina ba ta fahimta mai hukuncin gindasa wasu ga kaji can nan ga farfesun kan rago nan ga mai hukuncin wani abuwa a hukuncin allah shari'a halas ne ko ba ka ba to wanda ya dafa tuwo kuma ba datsa mai hukuncin cin to datsa da halas ne ha za hukum huwa ne a shari'i kun fahimta to allah bai hada wani bai ba wanda ma iko a wannan hukuncin nashi ba don haka cewa kaza da kyau babu kyau halas haram dukkan Allah ne ko mu malamai da kuma muna kasara mu fatara muna fassara abinda Allah ya faɗa ne abinda manzo Allah ya faɗa amma ba mu da ruwa ba mu da tsaki a ciki ina fatan fahimta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana ba wani abu yake da san zuciyar shi ba in kaga ya ce kaza da kyau to daga cin abin da ya fahimta Qur'ani ne amma ba zai ba zai wa Allah ya ce ai kaza ba shi annabi fahimci wani abu faɗi sabani shi ba zai yi ba kun fahimci wani abu to amma idan wata gwamnati ko ta shari'a ta ce kaza halas ne misali a dokokin Najeriya mai hukuncin shan giya a hukuncin dokokin Najeriya fa eh mamaju mai hukuncin shan giya a dokar Najeriya oh ikon Allah dukun shiru akwai doka halas ne iyi halas ne yanke dama ki sha wuski ko gwalda ko wace ce ba ki laifi ba in ɗan sanda ya wuce ga kina sha zai ce gwaldon kawai abin ne ba ruwan shi da ke saboda kin abin da abin in yana sha shi ma zai ce ko ya ɗan ba da kofi ne shi ma ɗan zuba mashi a wajen dokar najeriya halas ne mai hukuncin caca halas ne a dokokin constitution turokin bature mai kuncin yin shan giya kenan mai kuncin zina a constitution din Najeriya halas ne ba abinda yake haram shine rafin ina fatan fahimta amma wadda ta isa awu ta kai shekara ya takwas da wani suka haɗu ko mata aure ce fa inda zaɓinta ne ba fa laifi yi ba a dokar Najeriya ina fatan kun mace wannan abin ƙariya ina fatan fahimta akwai irin nau'in ƙarin suke su halas ne a wajen sa'ayi naman alade kam dama gani a kasuwa ana siyarwa naman kare ma da kimami market zaki siya ba komai duka kun fahimta eh kare ki je ki samu in baki taba ci baki ji yake duk gashi nan shi yasa masu tafiya kudu wallahi ku hankali cin abincin mutanen da yan kudu shi yasa lokacin na yau wajen fatakon Lagos billahi daga nan gida ake min girki na ba na cin komai ba sai dai a zama min abin ban yi ci abinci anya don za ka je lokaci gaga tukunya na ta shafar fesu tana ƙaifi amma da ka taɓa a shi akwai naman biri akwai na kare akwai na sa akwai na kaji duka a ciki da an haɗa an kwama cala an haɗa i sai kin gama ce a ce wannan ai naman biri ne akwai ni taɓa yin haka sai da gama ce aka ce naman biri sai fara ƙaƙar amai kuma Allah sarki musulmi wato shi dai musulmi har yanzu kullun yana dan kokarin da nabin Allah madaukakin sarki so ina fata kun fahimci wannan abun so wa'annan dokoki koda wa'annan gwamnatoci sun ce daidai ne a wajen Allah ba daidai bane domin Allah bai ba su wannan ikon ba mu halittu na Allah ne ba wanda yake da ikon kuma ya doka ya hukunci in ba mai mu ba Allah ke da ikon wannan abun kawai dan haka wala yushriku fi hukmihi ahadan Allah baya hada wani bai sa wani ya tare da shi a cin hukunce-hukuncensa ba hukumuhu alkauni wa hukumu ash-shar'i Allah bai daune tare da shi a cikin wannan lamarin ba Allah sa kun fahimta dan haka ni ma sai in dawo kaina da kanki ke ma dan haka ba dama abu kaza kace ni a gani na kusa ana haka ni a gana babu laifi a haka mm ba ganinki ake nema ba a hukunce-hukuncen Allah me Allah ya ce a kai na fata kun fahimta wannan rashin wadatacce ilimi ke kai mutum ya magana a ce me kaza yanzu ka san fatawa ta gagarin malamai in ka je ka samu wata wani aka ce kaza ka sai ce to ni da a gani na ina ganin ba laifi ba ne kun san ana haka to ke awa eh ke a ladiyo ko eh ladiyo sunan ki kenan ladiyo amma baki da hukunci baki da gani a wannan abun sai ki ce ani ba malama bace aje a tambayi malamai ina fata kun fance wannan abun Allah sa kun gane Allah sa mu shirye Allah shirya mu da haka ku ji ƴan uwana musulmi mu daina taka mu ringa taka tsatsan wajen magana halas da haram duk abin aka zo miki baki sani kice baki sani ba inda ya shafa hukunci na Allah madaukakin sarki amma in aka zo aka ce in aka haɗa kaza da kaza miya za ta je wannan ɓaffagen ku ne zai ke ce babu laifi ina ganin aka kaza ko aka kaza shawara ta amma hukuncin Allah kake ce kina gani a ga yadda ya kamata a yi ki gwada sai malamai sun faɗi wannan abun Allah samu dace sai Allah kuma ce an kanta wannan watul ma'uhiya ko to sai Allah madaukakin sarki ya ce da manzan Allah watul ma'uhiya ilayka min kitabi rabbika ya kai manzan Allah ka bi abinda aka yi wahayi gare ka min kitabi rabbika na littafin ubangijinka shine watlu ma uhiya ai ittabi ma uhiya ilayka domin a tilawa yana da ma'ana almutaba'a kamar da Allah ke cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi suna bin shi sau da kafa to wannan su ne masu imani da shi ma'ana qur'ani abinda ake so a mujarradin karatu ba kokarin biyayya ga abin da ya fada da haka shi ma manzo Allah abin da aka masa kenan min babu aula mu abin da aka so mu kenan shine watul ma uhi ilayka min kitabi rabbika ka karanta ka fahimta kai aiki da abinda akai wahi zuwa gare ka littafin ubangijinka lahum badilul kalimati ba wanda isai musanya kalmomin Allah madaukakin sarki walan tajida min dunihi multahada sannan in ba wajen shi ba ka samu faka ba walan tajida min dunihi multahada multahadan ay malja'an ba za ka taɓa samun wata mafaka ba in ba wajen Allah maɗaukakin sarki ba a nan duniya da ranar kiyama abinda ko zai baka mafaka ɗin nan shine ka ba Allah ka bi littafin Allah maɗaukakin sarki jama'an fahimta wannan aya tana karanta da mu kenan tana karanta da mu koyi karatun littafin Allah maɗaukakin sarki ke yawa da ke jina da wanda zai ji ni ka iya karatun littafin Allah isbino gare ka ka haddace ka sauke ina fatan fahimta kana bibiyan tafsiri akwai karatukan malamai da Allah sauƙaƙen za a waya kina girki kina shara a gida kina kan gado zaki kunna tafsirin malam Jafar Mamur kina ji ina fatan fahimta rahimahullahu ta'ala kina zaune zaki sa katin Sheikh Malam Albani Zaria kina saurara rahmatullah alaihi kina saurare kina jin tafsiri ga Sheikh Abdurrazzaq ya haifan mai dalla dalla ko ba haka ba kina ji kina saurara ga Malam Abdul ga Malam Idris Abdul Aziz Bauchi ga malamai nan sosai ga Malam Dr. Sadi Jallemu manyan malamai wanda suna tafsiri zaki sa kina ji saboda akwai matsala ki je lahira ba ki darbo na Qur'ani to mafi karanci abin da ake so a take karanta da mu ka iya karatun littafin Allah sannan kuma ka san ma'anarsa sannan kuma ya zama shine abun koyi a gare ki ki kokari yake uwa kafin ki je lahira ki zama kun kulla zumunci da Qur'ani kamar haka ina fatan fahimta ki rabu da wayannan dittarkacen duniyar nan wallahi ina muku magana mai wa Allah sa ce tasiri akan ku kun ga izza so din nan da da kwana 90 da mai sunan sauran suna da yawa eh wanted labari na gidan badamasi yawa wane dabino to kun ga ashe abin da yawa kenan ba ma wani guda ukun bane kenan yanzu dan Allah ina ribar rayuwa kin gama gidan badamasi ko ba da wasan nan ma ba ke san shi ba yau a yi gobe a yi ko din sati dai an cinye maki lokaci akalla minti talatin ke kalli gidan wane shi ma ɗin to danja to misali duwa'in nan su cinye maki lokaci amma bakin lokacin sauraron littafin Allah ina so ku sa abin ƙwalokun ku tunani ne akwai riba wannan rayuwarsu me yasa ba za mu yi cinikin da ke da riba ba shine littafin Allah maɗaukacin sarki wancan babu riba a ciki sai faɗuwa saboda can aka shiryo wata ƙaryar ke kin san fa ƙarya ce dan ba yabin da ake zahiri ba idan aka mulmulo aka mulmulo sai kawai ga mace tana sharafshar tana kuka shar hawa yana ta zuba wai Allah sarki wance ko Allah sarki wane kawai haka kurun ko ko mene ka ga mace ta tana bakin ciki tana bata rai idan mai gidanta ya kira ta ma ta daka mai tsawa ba ta masanta ya tsawa ba saboda can bata mata rai a banza su kuma can dama ka suke so shikenan sai a tara masu kudi an kwashe maki data kin sai CD kin kalla kin kaza kudin ki zaba a banza lokacin ki ya zaba a banza sun hada ki da bakin ciki madadin ki zo ki kanta Qur'ani ku dauki wannan assignment din in kin gama kallon gidan badamasi ko kin gama gidan kwana 90 ko duk wanda ake kallo din ma in kin gama ki dan huta sai adadin mintunan ki dauki Qur'ani ko karatun wani malami ki sa ki saurara adadin mutun sai ki comparing wanne kika fa samun peace of mind wanne kika fa samun natsuwa ki gani sai ki zaba ina fata mun fahimci wannan abu abin da yasa yan wa musulmi Allah na da manufa ne a halittar mu Allah ce ma khalaqanas samawati wal arda wa bainahuma batilan Allah bai halitta mai da kasa dan wasa ba ina fatan fahimta Allah halice mu ne dan gaskiya ina fatan fahimta Allah ce law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna inna kunna fa'ilin da in kun eh in kunna fa'ilina ko idan yace Allah da muna son mu dauki wasa da wargi sai mu kirkayen wasa da kanmu amma ba mu shirya haka ba da haka ya ko ‘yan wana musulmi ko saurara mu sa littafin Allah zama mana jagora littafin Allah mu ringa saurarensa muna koyan karatu da fiƙo a cikinsa Allah samu dace to malam je gaba ko an karanta karanta
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا na'am وأولي الحق من ربكم na'am فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها Mm.
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا na'am to Allah madaukakin sarki yace wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiri wajha wannan aya da mu karanta wato za ta ba mu wani darasi ne shi kuma mai muhimmanci duk sanda mutum yake yana buƙatar samun abokan zama dan adam an ce da shi insan ne insan saboda mene saboda nisyan ko haka dai shahara bakin mutane amma al-imam ibn al-qayyim al-jawziy al-kitab al-fawaid bada'il fawaid ya bayyana cewa insan ba daga nan bane daga inasu inas shine ɗeba kewa shi dan adam a ɗabi'a shi bai san a ce zama shi kadai yana sai zama yana da wasu jama'a da suke tare da shi mutum ɗaya zuwa da yawa shi sa ga wani ya baro ƙauye zama birni saboda yana sai ga ɗaya kewa haka ina fatan fahimta to a nan darasi ne allah zai ba mu cewa wa'anne irin mutane ne ya kamata ka zauna da su wa'anne mutane kamata ki abota da su wa'anne mutane ne ya kamata zama naki a matsayinki na mumina ina fatan fahimta domin waɗannan suna da tasiri kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana cewa misalin mutumin da yake da abokai mutanen kirki misalin mai sai da turare ne mai sai da turare ban san ku a mata ba mu dai a maza idan ya zo na farko mafi karanci ya dan zauna sai kun sha kanshi duk zai bude ku da kanshi da yake nan ko sannan mu ma sai da turaren mu maza ba su da rowa in ya zo zai dan bude bul ya dan gogawa ne ya dan gogawa ne ya dan gogoga duk in kun kawo goma sai ya dan sassan maku in ma baka sa turare daga gida ba kawai sai ka dan goga kawai dan kai fuska kawai shikenan sai ka ji kana kanshi ba da ka ji wari za ka ji ƙanshi za ka ƙar da shi inda mai turare ne ko dai ka siya ko ya san maka ko ka ji ƙanshi wato zai ma da shi dai alkhairi kun banci wani abu amma ban san sana'a mata kuma kuna ɗan sama junan kun kun zo haka eh in kin ɗin humra ɗin ki kafin ki zo kina ta nake da ɗan ga wannan sabon fitowa da ɗan sassan mutane ina fatan fahimta to annabi ya ce shi ko misalin wanda ke yake mummunan abokai abokan zama annabi ya ce shi misalin shi misalin makeri ne kun san makeri masu zigazigi haka yawwa suna zigazigi da gawaye yana tarbi haka annabi ya ce ko dai ya kona ka kana zaune ya tarbe zo kona ka ko kuma ya kona maka riga in duk wannan bai faru ba ka kwaso karni da warin hayaki ka fito inda ka zo da mutanen banza to haka ne ko dai kona kai ko kona ma riga ko dako hayaki ka fito da shi to haka misalin mutanen kirki zama da mutanen kirki da zama da mutanen banza yake to anan abu da Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi ka haƙurtar da kanka ka zama kana da juriya ka kuta gan ma'alladi ne da una rabbahu tare da waɗannan waɗanda suke bauta wa ubangijinsu bilgadaci da safiya wal ashi da yammaci yuridu na wajahu suna neman yarda Allah madaukakin sarki da wannan bauta da suke wa Allah madaukakin sarki to irin waɗannan mutanen kai annabi Muhammad to ka zauna tare da su ina fatan fahimta sai Allah ya ce wala ta'adu ainaka kada idanunka su ƙetare waɗannan mutane wala ta'adu ainaka anhum kada idanunka su ƙetare waɗannan mutanen turidu zinatal hayatid duniya ka koma kana nufin ado da ƙawa ta rayuwar duniya kun gane karkaban waɗancan masu ambatan Allah da yamma da safiya suna neman da Allah sai ga waɗannan ba su ya kamata zama naka ba ka koma kana neman kawar duniya adan duniya kar kai haka inji Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kace kuma wala tu'iman aghfalna qalbahu kar kai biyayya ga wanda muka gaffalar da zuciyarsa muka mai da zuciyarsa rafakananniya ba ta tunani positively ba ta tunanin abin da ya kamata wattaba hawahu shi wannan mai gafalar zuciya ya zama son zuciya shi yake bi ba wai shari'ar Allah ba wa kana amruhu furdan ya zama al'amarinsa ba komai bane face wuce iyaka zakewa ina fatan fahimta Allah ta kun face ayar to a ƙarshen wannan aya kun ga umarni da ake barwa na farko Allah ya ce wasu bin saka ma da unrawan bil gadatul ashi wannan shine abin da aka wa manzon Allah aka ce wani mai kuɗi ne a maka ya zo ya samu manzan Allah ce shi umayya ibn khalaf aljumahi ya zo ya samu manzan Allah cewa wai su suna so su tafiyar manzan Allah kuna ji suna so shiga addinin musulunci to amma matsalar manzan Allah ya tara talakawa ga irin su bilal ga irin su suhaib ga irin su abu zar ƙauyawa su in ana so su yi tafiyar to zama waɗannan a kore su a wajen tukuna don su manyan mutane ba zai gasu ga waɗannan ƙasƙantattun mutanen ba ba zai yi ba mun za Allah ka kore su kawai ka kore su mu sai mu zo mu zauna in mun gama in yaso ma za ka yi magana su mun tashi sai zo amma in mun dawo a wanke wajen tukuna sannan mu mu zauna mai abin nan amma ba za mu haɗa kujera ɗaya da waɗannan mutanen ba ina fata kun fahimci wannan abun wannan abun ba sabo ba ne haka suka ga manzan annabi nuhu shi ma ma na rakata ba aka ilallazi na umar rajulu na badiyar ra'ayi waɗanda suka bi ka nuhu duk wa'azin da kake nan fa ba wani mai hankali ciki da bi ka ba kawai a rajulu na ne ƙasƙantattun ciki da suka bi ka badiyar ra'ayi masu birkitaccen ra'ayi makawai ra'ayi ina fatan fahimta da aka ka kore sun kana so mu bi ka haka suke gaya wa annabawa cewa wato aiku inda gaske ne suka ce manzo Allah ma inda laula nuzila alaihi laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim inda gaskiya ne qur'anin ma me yasa ba a saukar da shi a saukar da shi akan wani cikin manyan mutanen gari ba a samu babban mutum daga cikin maka ko da'ifa amma sai a samu talaka wanda bai da komai a ce shi za a ce annabi wato duniya su duniya kawai suke kallo to sai Allah ya yi manzan Allah saiti ya dora manzan Allah ha shahullah an ya fa'ala zalika amma mu ne ake karantawa kan mi haka din kai malami da kake da'awa Allah saka mar albayin da alkhairi ina fatan fahimta ko za abin da yake faruwa lokacin yana rai wayannan yan darul hadisi salafiya wannan ɗaliban nashi kun fahimta kullum abin da ke cewa wa'annan su ne shi kuma shi ne su ina fatan fahimta wa'annan da ake kallo ba kowa ɗin ba don usadai ne ke kuna kawo gare su daga bayan da aka ɗan samu sanai sai 'yan mota wanda ɗan roba-roba da kyau an samu arziki kenan amma wallahi lokacin da ake zuwa muciyan nan karatu wasu ratse suke yi an san ratse a bi ta famfo a biya ta kubanni a ƙetara zai ƙullo hanya mai sauƙi a ƙasa haka za a je a dawo aje da safi aje da yamma haka muka yi ta safa da marwa zuwa wajen mali albani a lokacin nan shi kuma da ke ɗan halas ne irin albarka allah ji kanshi da rahama bai taɓa rena wa'annan da ake kallo abin nan ba in aka je aka taru a bakin masallacin alhaji allah wanda riba shi ma allah ji kanshi da rahama yan unguwa suna kallon oh magana ba daɗin faɗa ma a lokacin izgirin suke cewa wai oh ko mai kuɗi mai gaya wa'annan yaran da suka ta taru a gaban shi wai mala albani ne suke ce mai kudan hasada ba ma za a ce albanin ba ko mala awal ana ganin kawai ya tara wasu kazamai ne haka shi kenan wasu gasa nan haka nan kawai su sun fi karfin zuwa da tsaya wajen wasu masu shayi nan da wata mai koko a nan wajen ka ƙetare gada suna sha suna ta gulma shi kawai suna abin nan allahu akbar ashe mala albani mai arzikin ne shi ma mai nera ne sai da dala ta sai ga suna da labowa ya ce wallahi ba za ku ci wannan naira ba da ku gani wa'annan kazaman da kuke kallo su kaɗa su ci ta ina ba ta fahimta bayan da wato haka akan gani wata ran ka san mala albani yakan faɗa ce in an tashi kakka gaisa da shi kakka magana shi kakka kaza kakka kaza faɗa ya faɗa mu ma sai muka ɗauka haka ne abin yake wani abu ya faru sai muka je muka ce malam kaza kaza amma ai mu sai ce me yasa ko kun ga mun tun lokaci kaza ba ni da malam Musa Sabi a lokacin sai ce sai muka ta aka ce ka a gaisa da kai kai mu gace kaga irin ta ba kwa fahimtar karatun ne wayannan maganganun sai ce ba da ku nake ba wannan maganar ba cewa ka a gaisa da shi ka a mai sallama ka a tsayin da yake kar ai kaza ya ce ba da ku nake wannan maganar ba to kun ba ku zo je na ba mu gaisa da ku to da wa zan mu'amala kenan ya ce ina wannan magana ne saboda waɗansu da ke so su zo su ba wannan abin da ke kawo ba shi zai kawo su ba ku karatu ke kawo ku addini kuke so koya su kuma abin da su zo za zo su daga darajar su ne su an si hijacking ɗin da'awar zama su ke da faɗa shi shi nake bulokin ɗin su kasu wajen nawa Allah sa kun fahimta wato Sheikh Albani ya fahimci wannan karatun waɗannan da suke ƙoƙarin su yi addini daga keto su ne na kaɗan da haka wallahi masu wa'azi manyan malamai da suke ta kokarin hada connection ai minista ma yanzu gama na da shi minista wani ai nawa ne ai ai gwamna wani mutumi na ne eh ai permanent secretary na federal abin treasury shi ma nawa ne wannan wallahi wannan ba wata gwaninta bane daga malami wa alfahari yake da wayannan amma baya alfahari da almajiransa ni yanzu wannan kudu kuje na ya fi alheri kaga motoci sun taru ana gara wa'anda zo suna neman su je mai Allah ya ce mai annabi ya ce suna so su yi aiki da shi gara wa'anda in kwara goma ne sun fi alheri akan a taru a cikan wajen da motoci masu tsada wannan na zagi wani ana ta alfahari da motoci ana alfahari da manyan riguna je wannan hainas je can su ta ta yi wannan na 'yan duniya ne ina fatan fahimta Allah sa kun fahimta saboda galibin ko duka zo lalata maka da'awar zasu da haka muke da'awa da malamai wallahi talla wani abun da suke suna kashe addini ne su ma sai kana da ɗalibai saboda ka fara shahara sai manya zo su daddafe ka sai su kwace ka sai zama su ɗaliban suna zo su ganka sifatawa ga wani hadisi ya rikice masu suna so kai masu bayani ba su da dama saboda yanzu ka mitin da ministawa ne an cima kuma an ce kana da kolin da kai da daraktawa ne kai kuma fama da sakatare zai kira ka sai ka ce wallahi ɗalibai ku yi haƙuri abuwa sun yawa sun kashe ma rayuwa baka sani ba sun to malamin bai kanta ga me zai me aikin shi laji kamala albani yake cewa shi malam albani ke cewa shi fa wannan karatun in yana shi ne ke jini na zaune lafiya amma duk wani abu da zai wanda ba wannan ba to to duk gaba ɗaya sai da wani abu yake daban sai jira wata mai kunci ka aje mai miliyan na dala dala wannan duk zai ce a zuwa ɗiba ne ko kirga ba yi wani e mai matsala waje kaza kaza to zo ka yi lissafa sai dai ka zo ka ɗiba ka tafi kai ne kake kirgawa saboda ka a cuce ka ko ka cuce wani ko ba haka ba to shi ajiya zai zo ka ɗiba da kanka kawai amma wannan katin ka gama la albayar a littafi daga ce Allahu akbar daga yana kabbara kawai to shi ya nutsu kenan idan ya ga an taru to abin da yake so kenan ya ga ana karatu don haka ya ce zai iya kwana ya wuni yana karantawa bai samu kasala ba ko mun ga haka akwai lacce da muka je arewa house awa bakwai mala albaniya ɗaya na zabga karatu sai dai masu saurari suka ce ya isa haka awa bakwai to a tsaye wancan a tsaye ne ba haka a tsaye ma awa bakwai yana ta zuba karatu arewa hasu mu sai dai mutum ya gaji ya dan fita je filin nan ya dan wata ya haka ya dawo a ci gaba saboda shi ya gamsu to abinda muke cewa da Allah zai sa a kai wannan maganta izuwa wani malamai shine shawarar muke bara malamai su mai da hankali wajen karantar da waɗannan bayan Allah da suke tare da su kowanne malami ya tabbatar da yana da majalisi da ya tara waɗannan matasa da wannan 'yan matan da ake ta ustazai ɗin nan waɗannan su ne kai ne su ƙasa kun fahimta amma waɗancan manyan da kake kallo wallahi sun ƙarfin su bika ba a ce ba a samun ɗaiɗe kucinsu ba akwai masu arziki masu mukami masu security masu imani sosai sun fonuwa amma kaɗan ne a cikinsu da haka sharu muke ba malamai su shagalta wajen kantar da mutane waɗannan fitintun da muke ganin a najeriya da an shagalta wajen karantar da mutane wallah abin da ya zama da sauƙi wannan fitintun muke kallo amma matsalar za ka sa malami shi abin da dame shi shine wa'azi ƙasa yau a ce akwai wa'azi gwamna zai zo sarki zai zo to kowane malami zai ta rikici shi ma fa sai an sa shi hawa mumbari saboda gwamna zai zo ya tattaro wasu ayoyi mana alaramma ja kaza in yace kaza kaza su karasa da alaramma in aka ja ya karasa saboda ke so in ya ji ba a kabbara ba in aka ja ya ce a karasa sai ya ji mutane ce Allahu akbar to yanzu kenan ya san su gwamna sun san fa shi ma fa ya haɗu yan wasu ya da wani abin da muke faɗa amma ba haka muke so ba ina ba ta fahimta sai malami ya cika jakunkuna da manya-manyan ɗabga-ɗabga riguna yadda kasan an je gasar tallan kaya aikun sa akwai fashion design da ake kaya ko a sa kaya kala kaza wanne irin tsayawa iri kaza wanne irin tsayawa kaza sai ka ce ‘yan mata ne aka rena wayo ake suke haka ko kun zan batu na irin ‘yan mata wayo sai a sa wanda ta wata ishimi ta zo tana tafiya da kwasa da kwasa haka ta juya wata tana tallan kaya to daga bayan su ma maza aka fara suna irin wannan abu abinda muke cewa shine ai malami ma ka cika littafai aji kana al-irabi aji kana tawo kaza aji kana abin nan ina fatan fahimta eh aji kana jawo hadisi kana fede su abinda mutane ke bukata kenan aji ka tsaya wa gaskiya gam ayi ayi a ture ka ga ba makawa a rike albashinka ga aga kana nan daram dam ina fatan fahimta a kwace motar a gaggaran gam a ce an kore ka wajen aiki a jikan dam yau to abin da ake bukata da malami kenan amma ba tarin kaya da tarin motoci ba da tarin gidaje duk gidan da ka daga angoku sai ka si duk gidan da ka daga angarinku sai ka si kuma alhalin almajiranka suna suna fama da fatara da wahala masallacin angoku yana bukatar group an kasa canzawa to ga fitintunu muna fama da su na ɗalibai suna zuwa suna kawo mana foreign ideology sai ɗalibi ya je sudan sai je saudi ya je ɗauko ta aƙida da ba ta yi a najeriya ba sai zo su karanta saboda malaman su kuma su karantar da su suna da ilimin da su karantar da waɗannan ɗalibai a ƙasar su zauna su karatu abinda malam albani ke faɗa ke ta duk wani malami da kake ji a saudiya a jami'ar islamiyya na karanta yanzu ko a sudan akwai irin shi a najeriya ko ma ya zama ɗan ajin su wancan malamin ne ko ma ya zama ya fi wancan ƙoƙari amma ya zo nan najeriya an ba shi aikin ɗan sanda ko an ba shi aikin kwastam ko an ba shi aikin kaza an ba shi aikin kaza ya koma kawai na ce wai ya je gyaran addini a can kana malamin za ka je kwastam gyaran addini suna fata kun fahimta ba wani gyaran addini za ka kwastam ga gyaran addini shine ku zo ɗalibai suna son karatu a zauna a sa masu tun daga alifin ba'un ta'un arba'una hadisa umda ana karantar da su ana haddatar da su abin da ake bukata kenan tun ga sanar suna yi su dokta malam shi dokta shu'aibu al-muhaddis a bauchi aikin da yake kenan karantar da sunan manzan Allah sallallahu ga abin da malam albani ya kun ga ake kyawun misali a malam albani wallahi kai kantar da mu tun daga arba'una ina ga muku wani magana tun daga arba'una hadis malam ya fara mana ku je ku tambayi malam Hussein mai littafi na nan da ran shi bai rasu ba tun daga arba'una malam ya fara mana yi mana arba'una hadis aka zo aka yi umdatul ahkam aka yi bulugul maram aka yi riyadus salihin aka yi wasu dauka wai da buhari malam ya fara karantawa kisa suke a kizin din shi ma a ya kantar da wasu dalibai ne litafai daya ɗan kaɗan kaɗan har aka je sama ko kuma ku sani ba a lokacin kuna dalibai a wasu makarantu ya kantar da arba'una ya kantar da umda ya kantar da bulugu ya kantar da salihin ya kantar da a fiqhu tun daga ahalari aka fara mana a makantar daura hadisin nan fa sai da muka kai har askari ana yi a makarantar nan kuma ce za a muktasar amma Allah bai kai lokacin da ya rasu ba haka lugal arabiya tun daga bari wa biba wannan mai tuta din nan duk an yi mana shi a darul hadis din nan haka mutsalul hadis haka usulul fiqi kai hamman da gida malam ya koya mana ya koya mana al-mantiqul wadih da Isa goje wani tafi ne sunan shi Isa goje ina fatan fahimta so tun malaye wannan abubuwa ɗin ya yi wannan a same shi sa kaga da aka ce yi wa malan albani sai allah ya sa kaga cewa ga ɗaliban nan sun fito sun ci gaba da abin da yake yi ba ba haka ba ne ba yanzu mu a darul hadis alhamdulillah wallahi kawai sai dai abin amma alhamdulillah in dai karatu ne gwargwado da ake bukata sai dai kasala ta samu amma mu alhamdulillah an karanta da mu amma ke bukata an koya mana yadda ake karatun an koya mana ake binciken an kuma tattalan mana kayan karatun wadda ba wata makaranta a Najeriya ke da wannan littafin duk an ka kuma ga sanan wannan da kake kallo wannan wai an kawo ne dai kawai saboda in magana ta tashi in ce eh a duba ahkamul qur'an na qurdabi waje kaza yace insha Allah ga hujja ku tanta shi ke za ka kawo wani abu amma littafan suna can to abinda muke kira malamai shine su mai da hankali yanwa wajen mene karantar da ɗalibai kowanne malami ya tabbatar a garinsu ya kasa ya tsare yana karantar da mutanen garinsu in yana da kuɗi kuma ya empowering ɗin mene ɗalibai yadda malaman salaf suke yi su ba su kuɗi su kanta ɗalibai su ba su kuɗi kuma haka albani ya ce mana za a makarantar nan ya ce wata ran za a zo a yi rabon kuɗi aka ce kama ya malci ai za a zo a je kuɗi ne daloli a kan teburin nan kai zo fafaɗin mai buƙatar ka mota ta ta lalace gida na katanga ban ƙara ta ce ɗiba abin zai ishe kai gaba ba ku gano wannan karatun ba ko mutane ba su gano wani abu ba tun da ba taɓa yi ba ko Allahu akbar Allah mana tsaurai Allah mana tsaurai Allah tsari mai wadata mu Allah cin mana wani bur za ku gani kuwa wallahi cewa za a aje kuɗi a teburin nan cewa kowa zai fara bukatar shi eh ke malama eh ke ce me lamba ki adala yace 0045 yace to zo mai 0.5 me bukatar ki to wallahi da ma gidan haya muke a ba sai kin ce wallahi ba ɗi ba ina fatan to dana ya samu admission a malaysia babu kudin zai ce ɗiba haka malaman salaf suke yi su karantar da ɗalibai sannan kuma idan suna da bukatuna da matsalar tattalin arziki kuma su azurta su sai allah kai mukatu gobe ta ƙilin za mu ƙara ɗora a kan wannan karatun sannan za ku ji misalin malaman da suka share irin wannan a magabata kuma har yanzu a duniya ko malaman sunna haka suke yi ba wai tara kuɗi suke su ta sai gidajen angwani ba da gidajen garinsu da da da da si ta canza motoci Allah shi kyauta mu kuma ba fasoci ba lokaci ya kure jama'a zamu ja burki sai in Allah kai mu gobe sai mu tashi kan wannan sharhin aya din akwai wasu maganganu da malam Ali Sa'ad ya kawo a cikin littafin sa shi ma zamu dan karanta in Allah ya da a mai tambaya ta hakuri tun lokaci ya kure sai Allah kai mu abu da fada dai Allah ka ba mu lada kurakure Allah ka yafe mana Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ƙasarta da kafirci Allah ka bayyana da sunna ka ruguza bid'a ya Allah duk wata duk wanda ke da bukata a cikin mu nan gaba da Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah muna tausali gare ka da alqur'ani mai girma da sunayenka mafiya kyau da sauka madaukaka ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya duk wanda ke da wata matsala cikin mu Allah ka yi mana maganin wannan matsala din Allah ka raba mu da dana sani Allah ka raba mu da dana sani ka raba mu da aikin dana sani ya Allah ka sa aljanna firdausi makomanmu ya Allah Allah kare mu daga shiga wuta Allah ka gaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah ya Allah barwanka wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu ya Allah Allah ka ba mu zama lafiya Allah mun tuba ka yafe mana kai mana maganin abu suka gagare mu ya Allah Allah ka cike kabar mala albani da iyalansa kuma tare da shi da wanda suka bari Allah kai mana albarka gaba daya Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi bayna bayna ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwid bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la تصل تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله